أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الأجيال والهادي إلى صراط المستقيم هادي قريب دار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Allah ya sake dawo da mu wannan shiri na wato karatu wato cikin ishiriniya mun tsaya a kan baitin da yake cewa ko in ce za mu tashi a baitin da yake cewa atar musliman bil hatimi sabbahum haramun alayhi naru qalbun ahabbahum rasulun karimun ma asaqat rabbahu wa iddu li ahwali qiyamati hubbahu wa hazbi faliminhu malazum wa majid yace atar rusli yanzu a cikin manzanni man yushabbahu akwai wanda yake kama bil hashimi da mai bahashiman dangi sallallahu alaihi wasallam akwai mai kama da shi yace haramun alayhi naru qalbun ahabbu qalbun ahabbu duk zuciya da ta so manzan Allah haramun alayhi naru wuta ba za ta ci wannan zuciyar ba ana nufin hadda jikin gaba daya zuciya ita take lalacewa aiko sai mutum ya zama ya lalace ko to in ya zanto zuciyar ta tsira ba shi ma ya tsira kenan rasulun karimu yace manzo ne mai girma mai karamci ma a saqatu rabbuhu bai taba saba wa Allah bai taba ba shi yasa ma ran kiyama ran da kowa zai ji tsoro saboda yayi tunanin akwai wani abun da ya shiga tsakaninsa da Allah to shi kuma ranan bai da tsoro bai da fargaba saboda shi ma a sakatu rabbu in taba saba da Allah in taba saba Allah wa iddu li ahwali al qiyamati hubbu yace wa iddu ina tanadin hubbu soyayyarsa li ahwali al qiyamati la tsorakatan filin al qiyama wa hazbi fali minhu malazum wa manjau yace wa hazbi kuma ya ishe ni wali minhu fali minhu ina da a wajen manzon Allah malazum wato mafaka wa malja'un da mafaka tsakaninmu to a ce wata rana dai a ce waje ya kusa so da ni da manzan Allah zai dan ka tashi jirgi ya ɗauke ka kaje Madina shikenan a ga yanzu waje da ya yi nisa da kai da manzan Allah yanzu waje ya kusa so da kai da manzan Allah yace wala Allah ma ina tala Allah la Allah la Allah Allah sai hakan ya faru ko hakan zai faru Allah sai hakan zai faru ya ce wa illa ya ce wallahi haka bai faru ba wala an fakku ba zan gushe ba da har ya tsawon zamani ya mugu rama ina cikin bakin ciki da damuwa da ɓacin rai ya ce halifa akan ina mai abotan bakin ciki kada halin Allah wadda ma wanda bakin ciki ya cuɗanyu da jini na da nama na gaba bakin ciki bai tsaya iya zuciya ba ya fasa ya cuɗanya gaba ɗaya jinin jikin da naman jikin gaba ɗaya ko aliyu na ce ce ina rarrashin raina bil misali cewa ki haƙuri wata ran da za ki haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki haƙuri wa rubbama ai da yawa tashakkal fata wato saurayi ko mutum ya kai kukansa wato wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dawa a hunar cututtukan sa da suke damun sa waya ta bar sai samu waraka yaje sabauta ila duniya wa zulul bilayatu wa ragarraka min hasal mubatin wal harb yace saboda ila duniya ka karkata zuwa duniya wa zulul bilayatu amma mai hankali baya karkata zuwa ga duniya ka karkata zuwa ga duniya yace amma mai hankali baya karkata zuwa ga duniya wa garraka min hasal mubatin wal harb asalmu wato zaman lafiya wa garraka shi ne ya wato ya ruɗe ka ne na a cikin wannan duniya kuma ba din wal harbu ba abin da yake cikin wannan duniya in banda yake to an kashe wani an kashe wani an kashe wani an kashe wani zahirin na da zaka kama akwai zaman lafiya akwai jin daɗi akwai amma hakikanin abin da ke cikin na tashi hankali ne yau ko kula da sauro kada sun ishe ka da rana kai fama da kuda da dare kai fama da sauro shi kada ya ishe ka ga wane ka bai da lafiya wane yana ganin asibiti wane ya mutu wane kaza ga kai din duka wani ma ba Allah yake cewa in dai rayuwar duniya rayuwa ce wacce cike cuɗanye da tunanin abubuwa guda biyu ita ta rayuwar basira tana cuɗanye da za ka tsufa ka san za ka tsufa tana cuɗanye da za ka mutu ka san za ka mutu to in dai rayuwa ta cuɗanyi da wani abubuwa guda biyu ai ba ya ba da iya wannan rayuwar ba da iya cikin da za ka tsufa ka koma kaman yaro kashi ma sai an ɗauko ma hokai to na amfani wannan ƙarshe kuma ka mutu to saboda haka yace in dai rayuwar duniya ta gauru ne tunanin wani abubuwa guda biyu to za ku daɗi a rayuwar duniya yace fa zarha ka bar wannan duniya bar tunanin duniya wacce ta karkata zuwa gare ta nan wa sharri yace kai gaba la yakuru bikal garbu karka yadda yamman nan ya tabbatar da kai kullum kana envelope kafin maza ka yi can wajen manzan Allah. Ya ce biya siriba nuru, a ya siriba nuru akwai wani haske, wato ya siriba sunan Madina ne, kafin zuwan manzan Allah. Da ya zo sai ya sa mata Madina. Madina ta rasu. Yawwa ya ce biya siriba a ya siriba nuru akwai haske, wanda la ya habu baya ficewa lin nubuwat na annabta. Wannan haske yana yau kullum. gashi nan ya ruru ma halin ba mun san yanzu yawan musulman da ke gombe nan kai ka ce annabi ma a gombe a sallah da sallah ka aiki in ka je irin kano irin yawan musulman da suke kano to haka kawai kasashe ma haka abin yake kai ka ce a garin aka aiki saboda ne saboda yadda hasken naka ya tashi daga madina ya yaɗu ko ina zuwa cikin duniya Allah ya shi saboda haka yace tasharaka fi idraki tarfu wal qalb yace tarfu idaniya wal qalbu da zuciya tasharaka sun yi tarayya fi idraki sirrin kan manzon Allah yace bihi fastani wato na akwai wani ilimi guda biyu wanda ba kowa zai abu nan ba yace tasharaka fi idraki at-tarfu wal qalb su sahabbai su suka manzon Allah tarfu to ganshi da ido an gane mu ko mun gashi da me alqalb da zuciya duka mun ga wannan Allah amma da zuciya mu gani idan mu na basira da shi muka gani bihi fastarir in tantahid bika himmatun wala tantabi min dunihi laka azmatun fa kullu diya'in dunahu fa wa dumatun bada wa biqa'ul ardi zulmun wa zumatun fa ashraqatil arja wa ash'al karb yace in himmatu idan himma kan ta hiddika ta zaburar da kai to fastanir ka nemi haske da albarkan manzon Allah yace wala tanta laka min duni laka azmatu yace laka azmatu azmarka niyyan naka ne wala tanta karka yadda ka warware ta min dunihi in ba ka har da manzon Allah karka yadda ka warware niyyanka karka yadda wato aka samu himma mai karfin gaske to maza ka nemi haske da albarkan manzan Allah ma'ana ka nemi taimakon manzan Allah wajen abun ya yiwu ma'ana a tafi madina wajen manzan Allah yace karka yadda ka warware niyyarka in ba maka ga ga kanan ga Allah Muhammad yace fa kullu ziya in dunu fa wa dunu ita duk wani haske duna ko in ba hasken manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa wa bi musu duhu badawa bi qaul ardi wa zala ya bayyana wa bi qaul ardi a lokacin sassan duniya gaba daya zulmun zalunci ne wa zulmutun da duhu ko kace zulmun duhu ne wa zulmutun da zalunci shi kawai ake da kwaba a shirkatul arja'u sai dukkan sasannin duniya da aka aiko manzan Allah sallallahu ya suka yi haske wanka shi alkarbu baƙin ciki kuma yayi Allahu akbar yace ala fil umrin fi muhali adatuhu sami'tu bihi amal hawa wa taqul ka anni lam ara nabiyya arabtu bi kulli kitabin lin nabiyina atuhu wa qad marra ma qala nabiyuna wal kutub musakin da ji kamalin yake ga ala fil umrin yace ya kai tun bakin ciki na alhaji lahu shi ne bakin ciki alhaji yace ya kai tun bakin ciki na li umrin ga rayuwa a da'atu wanda na so zartar da ita na tafiyar da ita fil muhali a cikin barna da shirme a ga wannan ba kusan mu ne ba ka rayuwar ta da za a shirme a to wanda yi wannan ka ai da da rayuwar ta a shirme ba to amma su suna ganin ta kasirin sosai suna ganin ta kaita musu duk abin da kai kike gari sun yi himma su kuma a lokacin har zuciyarsu ganin suke ba su yi komai ba yace sami'tu bi amral hawa wa ata'tu yace naji da wannan rayuwa tawa amral hawa lamarin sun zuciya wa ata'tu kuma nayi biyayya ma'ana na ji sun zuciya ta ka anniya lam arif nabiyyan arabtu kamar ka ce ni ban san manzon Allah kuma arabtu kuma na san shi ba wato dukkan mu nan muna da kalubale akan mu duk wanda ya iso inda muke yanzu a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya san bai rabuwa da annabi Muhammad bai rabuwa ba kuma fa soyayya ta ba zatin nasa ka san ba ka rabuwa da shi saboda shi zatin sa ai ba irin za zabat na sauran mutane ba shi ya haske ne shi ya haske ne saboda kai yana koyi yana koyi Rashin Ibrahim ya yi wannan ya ka samu wani daga cikin mutane sai in kayan haka. Sa manzo Allah yana ko ina sai ce a sai ce in na kama hadisi ingantacce kan haka za ka yadda yace zan yadda. Yace manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu za a zo kabarinsa. Sai a nuna masa manzon Allah. Sai a ce ma ta kulu fi hazar rajul waye wannan ka san shi yace ka ji da wannan hadisi yana cikin bukhari ka yarda da shi ingantacce ne shi ingantacce ne yace to ko ka san a duk minti ko in shi awa mutane nawa ake binne to labi sun yace to kuma dukkan su a lokacin aje musu da manzon Allah sai manzon Allah ya bayyana a lokacin a cikin kabarin su a ko'ina ana iya duniya ana tambaya mata tsoro ya zara to dole ne sai shi ne sai ayar wato ko lamarin ku babban ne da ya irin wato na can cikin aka ba koye yana da an maka bayani to shi aka ba ba wai na zahiri wanda kowa kawai zai zai iya risawa to magana da nake shine muna da kalubale wata rana abu sufiyan baban sayyidina ma'awiya ya kara musu yadda wata rana ya zo shi an yi wani yaƙi aka samu gani gani ma sosai ba shi kenan sai ya zo ya samu azan Allah shi ya yanzu duk wannan naka ne raƙuma ne dabbobi ne zinari ne azurfa ita yanzu duk wannan naka ne ya ce kana buƙata ne ya ce ina buƙata ya ce bilal yi manzan Allah ya ce ka ba shi raƙumi ɗari a auna masa ƙuƙiya kuma ta wato zinari guda arba'in shi kenan maza aka auna masa wuya na zinari a kuma auna masa ya ga ka za mu dukiya wanda yake zuwa duk ya zama na wai na kai na ba sallallahu alaihi wasallam ita to ai akwai ɗana yazidu a sa akwai yazidu wan ma'awiya an gane shi wannan yazidu ɗan ma'awiyan takwaran wannan yazidu wan ma'awiyan mumini ne sosai kali shi wannan yazidu jarin ne ku amma shi ya rasu da wurin to sai ce akwai ɗana sun yi zai yace bilal yace ƙara auna masa a ukiya na zinare gida arba'in a baya wa ɗan na ko kuma ukiya guda ɗaya aka sake warewa kuma guda ɗaya aka sake auna ukiya na guda ɗaya aka bada ya ce to akwai ɗana ma'auya yace shi ma ba a bashi ba kuma shi ma zai ce ina na shi za a yi ce lal to yanzu tunanin ka sai baka to shi bilal an bashi an bar masa maza an bar masa maza wato akwai wani ilimi a cikin nan sai abu sufyan tun bayan kashe abu jahal a yakin badar shi ya ci gaba da jagorantar makka an zo kuma an yi taɓin makka sannan kuma na ikira hafiski babu dole a cikin sifa musulunta amma duk wanda shugaba ne idan ka yi ƙoƙari ka jawo shi ya biyo to duk sauran da a gane to shi sa duk ce da za a yi talifin zuciyar a jawo ta ta karɓi addini za saboda haka da ya ce na na ma'auya aka ɗauko aka ce wasu gobe na ma'auyan ma ga ga shi ma a bashi shi ma guda raƙuman ɗari raƙuma ɗari a wancan lokacin in a wannan lokacin za a gwada akwai abubuwan da ba sa yiwuwa a yanzu kamar rijiyar man fetur ina ji gwamnan nan ma ba a sai lalle ma a samu ba ba ma mai rijiyar man fetur a dama ba su ne a gane to wani nan kuma ana so a jawo shi ne shi shugaba ne da jama'a ta gaba ɗaya su da aka yi to mutane fa a musulunci fa sallallahu alaihi haka mu da muke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu dinga ganin wani an ba shi wani alkhairin da mu ba a ba mu gode wa Allah dan wani dan ba ba ka dan kwandala ko ba ka da kudin cefa ne ko ba abin da za a ci duk wannan kare dame ka sai ka duba wannan dama Allah ya ce ba wa masoyansa ne ko majiyarsa majiyarsa ya ce ba wannan abun duniya a gari sai kuma dama lahira ya ajiye lahira kuma sai ka mutu kun baka mutum ba za ka yi kaya haka mutum zai shiga janna haka wai ai da zai na'am yace na muke yace ka anni lam arif nabiyan arabtu yace kamar ni ka ce ban san annabi Muhammadu yace arabtu kuma na sani ina tare da shi shi manzo Allah bi kulli kitabin nabi na asu na asu sifar manzo Allah bi kulli kitabin tana kowa littafin nabi na annaba duk annaba na kowane a cikin littafin sai an sa sifar manzon Allah ga yadda yake ga kaza ga kaza zai zo shi ga garin haihuwarsa ga kaza duk an rubuta yace wa kad marra ma qala an-nabi wal kutub yace wa kad hakika marra ya tabbata tabbata ya tabbata ma qala an-nabi na abinda annabawa suka faɗa wal kutub da littattafai annabawa sun ta bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littattafan da suka zo kafin zuwan manzon Allah su ma sun yi bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin ya tabbata nabiyyun bi ghayril wahyi la yatasarrafu tafun al jani wa qad yatawaqqafu yadinu bi idhnillahi dina wa ya'nifu bashirun nadhirun musirun muta'affikun lahu jimatul hatla'un wal ahsanu rahab an ce wata rana Sheikh Mahmud Gumi sai ce na biyun bigayar wahayi la da sarrafu ya ka takar maka Allah to ishiriniya ma tana da kyau ne mun ga ka jawo da sai ce so kuma wajen ya riga su duka dama duk ka karanta abubuwa don shi ya ce to wani wajen da ya dama yana da kyau wani wajen da ya ba ya da kyau sai ba dukan da bane to na ji wata rashi ma wannan albani na zariya yana faɗi yana faɗa yace kaga ukuran da iri ne na ukuran da akwai ilimi a cikin aka ce masa akar maka lawo mun ji an ce akwai wuce gona da iri a cikin ta ana cewa manzo Allah san gaibu a cikin ta yace a yace mu a tsakiyar mu kaga yanzu ‘yan izala da wasu daga cikin talafawa haka da abunan sun watsar da ishiriniyan nan da irin wannan littattafai ƙananan nan sun ce duk ba su da kyau ce kuma mu kar mu yara. Duk sun watsar da su sun kuma iliman suna cikin su sun ce sun watsar da su to mu kar mu yara. Su kuma in ɗari ko abin da suka tafi a kai sun ce duk abin da ke ciki gaskiya ne mai kyau ne ya inganta sun mu kar mu yi haka. Mu tsaya a tsakiya. Dabara mu tsaya a tsakiya. Abin da muka gani mai kyau a ciki to muna tare da abu. Abin da muka gani mummuna a ciki to muna goma ba tare da shi. Amma dai mu rike koran. Rayuwar nan, rayuwar nan. Gashin da ya zama tarihi. Duniya ce. duniya duk abin zai wuce ba duk abin wannan karatu na wuri tarihi ne ta shi ne ya ce nabiyu annabi ne bigayar wahayi la ya tasarrafa wato la ya tasarrafa baya juya komai bigayar wahayi in ba wahayi sai yanayin fitan mata a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ba kare wato ka da ko gana masu fita maza su dawo kuma sai na mu yana magana shi ya rasulullah ya kamata matan na a musu doka wajen fita su fito ga sahabban nan ana kallon su bana jin daɗin haka a musu doka sai ci ka san dai ba na yin abu ba Allah ne shi lokacin da Allah bai yi magana ba to babu komai shi ke na ranar kan wata daga cikin iyalai ta fito sai wannan kishin na shi ya motsa matar ma'aiki sun ɗauki ma'aiki ubansu ne a gane to wa zai yadda ana haka to da ka sai yake to bari dai yau za a mutsu wahayi shi ne na umar ɗin ya yi kira sunan da wato eh na ga ki ke ce ai na gane ki na gane ki shi ke ai ta ki ci gaba eh ci gaba ai shi sanadiyar ta ai shi a sun so ne yawa sun so na gane ki na ɓuya na gane nan take wahayi ya sauka nan take sai aka ce matan ce ma zauna a gida ma abin da suke zauna a gida kar na tibu shi zauna a gida kawai kan a fita sai in larura sai in kaza sai aka kawo dokoki dai a gida nuni ne wannan yake maza in ba wahayi ya sauka to ba ya ce kuma sai abin da Allah ya ce masa zai تقوم عن الجاني وقد يتوقف زال ثلاثة من كود كاين عن الجاني جميلي وقد يتوقف يكن سيا ito fi siya a me ne me faru me faru a yi bincike ga wasu shi ne ka amma karan kuma an yace maka yace lin iznillah yana tausasawa bi iznillah da izinin Allah ga mu'minai musulmai wa ya'anifu yana tsanantawa nan ma bi iznillah da izinin Allah da likafin daga kafirai. In ka ya tausu ta da izinin Allah. Shi ka ga ya karanta ga kafirai da izinin Allah. Ya ce bashirun nazirun shi ya bushara ne da aljanna ga wanda zai bi Allah. Nazirun mai gargaɗi ne da shiga wuta ga duk wanda ya saba Allah. Mutirun muta'affiq mutirun wato abin da kake so ka zaɓa waninka shi wannan abun shi ne isari. shi ne wuri tunan alamun kuma doka da zai ka saka kana son abu sai ka doka sai ka ba shi to shi aikin sa kenan muta'affifun mai tausayi ne sallallahu alaihi wasallam lahu dimatu hasala yana da babbar kyauta wal asnu rahab da kuma wato farfajiya wacce take mai yalwa kowa ya zo zai samu wajen zama kowa ya zo zai samu wajen اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق